بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 28 ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shida ko bakwai shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun zai darasi na nawa alamu ne ɗari da hudu za mu tashi ɗari da biyar ko yawwa muna cikin wato littafin kitabul buyo inda za mu tashi littafin da yake magana akan wato a cikin kitabul buyo din za mu tashi akan arriba babi ne mai mahimmanci da faɗin gaske wanda malamai suka ce yana cikin abuwa da ake so a bawa mahimmanci musamman ɗan kasuwa dan ba manta ba mun faɗa cewa a ɗabi'ar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yana bin kasuwa kasuwa ya yi wa mutum tambaya a shago idan ya ji cewa baka san ya ake mu'amalantar kasuwanci ba sai sa a rufe ma shago zai sa a rufe maka shago har sai har sai wato ka je ka koyo ya ake mu'amalantar kasuwa to wannan babin yana da faɗi kuma yana da gaske da ya kamata a ce mun ba kulawa malin ce a riba ta'arifuhu menene ma'anar riba me ake nufi da riba sai ce a riba maqsurun wani abu ne wanda yake wato takaitacce wa huwa min riban yarbu an an ciro shi ne daga ana so a gaya ma masdar ɗinsa riban ya rubu fa yuktabu bil alif sannan ba za a ana rubuta shi ne da alif ana rubuta shi ne da alif ba wai da wawun ba sai ce wa aslul riba az-ziyada ko an-numu a baka ko karuwa shi ake cewa riba imma fi nafsi shay'i ka kauli ta'ala ko kuma akan kan abu misali abin da kansa ya karu shine riba kamar misali a fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul hajj fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat ko kuma ayar wa ma ataytum min raban yarbu ko bi amwalin nas wala yarbu 'inda Allah kaga duk riba anan yana nufin aziyada wa numu haka kowa da karuwa shi ake kira da riba an fahimta da kyau ku to shine ma da yake wa in ma fi muqabalati ka dirhamin bi dirhamai ko kuma wajen yin mu'amala ta dirhami ɗaya da guda biyu ka bani abu ɗaya iri ɗaya jinsi ɗaya saboda haka ni kuma in baka biyu iri ɗaya wanda yake jinsi ɗaya wanda za mu ji yanzu an fahimta da kyau ku wannan shi ake kira riba ma da yace arriba muharramun bil kitabi was sunna ita riba haramun ce a cikin qur'ani da hadisi wa ijma'il hukumma da haduwar malaman musulunci gaba daya cewa sun hada kan cewa riba haramun ce to anan kamar yadda za mu ji aya ta farko a cikin alkitab din ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ku kiyayi Allah imtisalul awamiri wa tinabun nawahi haka ibnu taymiyyah al-harani yace shine ma'anar taqwa ko kuma zuwa da gaske ce ja'alul wiqayati bainaka wa baina ma'asiyatillah an fahimta da kyau ku wannan shine ma'anar at-taqwa to ku kiyaye Allah ko kuma ta'arifin sayyidina ali maqafatul jalil ko wal amalu bi tanzih haji ma wannan duk takawa yake ne to sai yace ku kiyaye Allah wa daru ma baqiya min riba ku bar abin da ya ragowa na riba duk abin da ya ragowa na riba in kuntum mu'mini in har kun kasance mu'minai duk wanda yake karanta alqur'ani alqur'ani ta wato tadabburin wa amalin da ake faɗa in dai mutum yana bibiya da gaske to wannan ayat za ta tsora dai domin Allah ya cewa in har mu'minai ne to ku kiyaye riba wallahi tallahi duk matsalolin da kuka ga ana ciki yanzu musamman mu da tamu muka sani ta Najeriya ku kusan 65 bisa 100 ruba ce ta jefa mu ruba ce ta jefa mu a ciki amma da yawa mutane ba sa nutsuwa su gano cewa wannan matsalar ga duk inda ta samu asali saboda yanzu matsalar rubar ta game kowa da kowa maza da mata malamai da jahilai masu kuɗi da talakawa kowa harkar rube yi to shi za ba za mu kai daidai ba an fahimta da kyau ku to kaga ai cewa yi in kuntum mu'minina da jaradi in har mu'mine ne ku to ku kiyaye riba to bari ku ji razanin fa in lam taf'alu in har ba ku aiwatar da haka ba cewa ku kiyaye riba fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku yi da ku sani cewa an ba ku kela cewa kamar Allah maɗaukakin sarki kun miƙa wa Allah takardar gayyata na yaƙi tsakaninku da shi da manzansa. Ka ku faɗa da Allah ai ba riba, ba hauke ma cewa yau faɗa da anjani ba riba, to na ga Allah kuma. To shi ne fa'azanu bi harbin minan layi wa rasuli. Ku yi kenan ku sani cewa kun gayyato da ba a da yan gari suke cewa kun taro mai to saboda haka bi harbin min Allah wa rasuli cewa da Allah da manzo za ku yi yaki wa in tubtum in har kuka tuwa falakum ru'usu amwalikum mutum da yana mu'amala da rawa sai duwa zin yau to sai aka ce dau iya uwar dukiyarsa za mu zo mu ji ya kai kudinsa fixed deposit account ko saving account ko current wannan kuɗin yake karuwa sai zuwa a yau ya dau uwa ya dau iya uwar kuɗin shine fa lakum ru'usu amwalikum sai ce la tabzimu la wala tuzlam ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a zalunce ku ba shine malamai suke cewa ba ayar da ta hada razani duk cikin qur'ani irin wannan aya domin ba inda Allah yake a fito a yaki da ji wanda guri biyu a qur'ani ba guri ɗaya ne kan sai hadisin kursi da zaka dauko man hadali waliyar faqad azantu bil harb amma idan dai ba wato wannan ayar ba ba wata aya da ta daura zani da malamai suke faɗa irin wannan aya a cikin alqur'ani da cewa Allah ya dauki sarki da kansa yace ka fito ku yaki kai da shi ai kuma al'amarin ya girmama shine fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli kun ji wannan aya ta farko ko ta biyu wa qala ta'ala alladhina ya'kuluna riba ga ɗayar ita ma da razari cewa wanda suke cin riba la ya kumuna ba za su bata tashi ba ranar alkiyama illa kama ya kumun ladi ya tahabbatu shaitan min almas sai fa sai wanda kamar wanda wato shaitan ya make shi saboda wato ya faɗi yana farfadiya saboda bugun aljanu shine ya tahabbatu wanda zai faɗi ya rika hauka a ƙasa to kun ga dama mun taɓa tattaunawa anan cewa akwai wanda za su tashi da alamomi ranar alkiyama wanda Allah zai musu tonan siriri wasu kuma Allah ya girmama su sai muka ce akwai na bangaren dama akwai hagu kuka yi ta lissafowa daga cikin na bangaren hagun akwai wanda yake ce ba da ya taho za a gane domin zai tashi ne da me da wannan haukan yana ta hauka faduwa yadda mai aljanu yake yi in ya make shi shi ma haka zai ya takhabbadu shaytanu min al-mas to kaga wannan ayar wato akwai razani a cikin ta me yasa ai ayar ba ta kare ba mu je gaba sai Allah yake zalika bi annahum qalu innamal bai'u yadullu riba abin da ya janyo Allah zai mutu wannan wato punishment din saboda sun ce wai kasuwanci gidan riba ne duk ɗaya ne kamar yadda yan jahiliya suke kace duk ɗaya ne da riba da kasuwanci da abu ɗaya ne mai wani abun bata lokaci sai Allah ya ce wa halallahu albai'a Allah ya halatta kasuwanci wa harama riba amma riba ya haramta ta shi yasa wanda yake bibiyar karatu tuka gurin malamai zai ga abin da yake tsakanin abin da Allah ya halatta na kasuwanci da wanda ya haramta wa ne yawa wanda ya halatta ya yawa ko to shi ta aka ware ba haramcin aka gaya ba idan ka rike haramun din ku duk wanda baya ciki kawai ya halatta domin haramun din shine kadan halal din shine mai yawa shi zai ce halallahu albai'a ya halatta ba in dai fiye da siyarwa ne wa harama riba shi kuma haramun din kuma ya gaya ma ga yadda take to kaga wa qala ta'ala yamhaqu Allahu riba Allah ya shafe duk wata albarka ta riba za ku ga mutum ya je yanzu akwai wanda aka ga yana karbo interest din miliyan shida biyar bakwai interest kawai yaron da muke tattauna da shi yace wallahi yana karbowa wannan kudin da yawa saboda zai iya zuwa ya ajiye wannan fixed deposit account din duk wanda ya san yadda a gida ba kudin ba a taba kuma kudi ne ba kudai da mutum zai je misali a ce mutum ya ajiye biliyan ɗaya abu to shi wannan da ake gaya biliyan da yake da yake yawo da ita bankuna idan ya ji cewa interest ɗin wannan bankin ya fi ƙarfi sai ɗauke kuɗin sai mai da shi can idan ya kuɗin ya tare ya ji ai can yanzu fi bayarwa sai kuma mayarwa dan za ga hafadanci ake zuwa yi ma daga banki dan kar ya ɗauke kuɗi daga gurin to kaga wannan zai samu interest mai yawa shine za ka millions of naira yake samu saboda ajiye kudin ake ba a taba yi shekara wata kila ba sai azumi ya zo ya sai go ya siyo shinkafa da yawa ya raba talaka kuma kaga baya ciki ina gaya muku yaron sa wanda yake har ajiye kudi ake bai shi yake gayan Allah dan ya ce ya taba bashi ajiye kudi wajen sama da miliyan 20 ya ma manta da su yace ji ya tuna ba sai da ya kai matakin da yace kwanciya yake a kansu ba Allah gado ya rike da su aka ne jin fada ya kwanta a kansu wata ran yace wato kudin ka kaza ya ya manta yace to ga suna ne to zo da haka wannan shine kaga akwai masu wannan ɗabi'a kawai sun sai tara interest wanda Allah ya ce to sai an yi din Allah ya ce baya so to sai an yi to Allah ya ce alladina la ya'kuluna riba la yaqumuna mun biya ta yawa yamhaqu Allahu riba ga aya al-imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah kada ku tiri ba riba kuna masu ninkin ba ninkin wanda mun yi bayanin ta a wani lokaci amma shi ne mutum ya zo wato ya yi wato bai a sai nufi bai a misali an fahimta da kyau ko yawa ita ribar wai ba zai ci kaɗan ba wani yana gaya wani cewa wai in zaka ci wai zaka ci haram ka ci mai yawa shi ne nake gaya wasu abokan karatun mu muna karatu cewa da ake cewa yake halal yake haram a yanzu an kure mata gudu jiran da ake ta zuwa kun ga da abin da ake tana gudu to yanzu an gama kure mata gudu an je an tsaya ana jiran ta zo a kama ta haka yanzu ake da haram to ita ba ma ganin daidai gaskiya to kun ji wannan ko ana bi wa kun ji qur'ani dama yace al kitabu was sunna wal ijma' wa ijma'il umma sai ce wani abi huraira ayoyin da ba su kare ba kuma za ku iya lalubo wasu amma dai mun ji wa'annan عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي اجتنبوا كوم تلكي يمحق الله الربا اوكي آية نقارة زيرا دوكا رابيا الله يا شافي duk albarkar da take cikin riba wa yurfi sadaqat sannan kuma ai ai da gurin yalla bai saboda haka wa yurfi sadaqat sannan yana haɓaka abin da yake na sadaka kuma haɓakawa kun ga kalmar a riba ɗin da ita kuma bayyana a nan yurbi sadaka wa ana biyu na yara annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqat annabi alaihi salatu wasallam yace ku kiyaye ababai bakwai al-mubiqat bi ma'ana al-muhlikat masu halakarwa wanda idan mutum shine malamai da ibnu hajar ya zo bayani akan al-kaba'ir da ya zo al-kaba'ir wasu malamai da ko ba ma ibn eh shi da yazo sai kawai kawo nan bakwa imamu zahabi ne da yazo sai ma alkabair ya kasa bane amma shi da yazo duk da wani yayi azawatir sai kawo su guda 700 da wani abu su wannan kaba'ira amma wannan shine suka ce su ne iyaye duka wa'ancan da za a kawo wai aka ce wannan ita ba kabira ba ita ba ba kabira aka kira ta ba almubiqat kawai sunan su eh masu halakarwa gaba ɗaya za ta halaka mutum ya tafi wuta ƙalin ka ce wa mahunna ya rasulallah waɗanne ne kuma waɗannan ya ma'aikin Allah ƙala sai annabi ya ce a shirku billah abin da yake halakarwa na farko shine haɗa Allah da wani shirka ba bawan Allah duk yadda za a yi duk jarabawar da Allah zai ma duk jarabawar da Allah zai muke karki take wani ya muke tura shi a keken bera ba burki a tura shi ki tafi wallahi kar ki soma kar ka soma wani ya tura ka a hanyar da za ka je gurin wani wai ya taimaka ma ta hanyar shirka kar ka soma abin da ake yawan faɗa cewa shi wanda yake na Allah Allah ya ji aikan jarrabe shi ta hanyoyi daban-daban domin duk lokacin da kace kai na Allah ne to ya jarrabe ka dan ya ga daga gaske kake ai sai an gwada a hasiban nasu an yutra ku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kawai sai kace kai imani da Allah Allah ya ce to ai sai ya gwada ya wal yumahisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin sabai ma haka aka rike musu yamizan Allahu al-khabitha min at-tayyib haka ka'idar da ke wannan sunnar Allah sai Allah ya ware tauhid sai an rairayi na taɓa ba ku wani misali wani bawan Allah da da kikakke halaran makammi sai aka zo za a yi daki da aka zo yi daki zai ce kowa ya ce dubi suka ce kowa na ɗaya yake so akai akai kowa ya haƙura sai wani ba Allah ke kuma zai ce to sai ce to bari a yi ƙuri'a kun yadda a yi ƙuri'a a yi a yi ƙuri'a sai shi wannan gwani sai ya ce shi ya dogara ga Allah ya da a ƙuri'a amma ya dogara ga Allah wallahi da aka kada aka buga sai ya ɗauko mutum goma ne sai ya ɗauko na goma sai ce wallahi al'azim ba zan ba wato har yau aka zo magana dogaro ga Allah da wakali ko wallahi na kaddiro wannan ah to Allah gafar ta malam ina kun ga kun ga ba a je ko ina ba Allah ya gwada ki ko ba a je ko ina ba kai kace ka dogara to haka Allah yake lokacin da kace kai na zane sai ya gwada ka sai ya gwada ka kun ga ba cikin zabai ba da aka yi tabihi a a cikin mu cikin mutane irin mu aba malake da kace sai karshe ne sai wani ne da ya dau na biyu yace ya ban mata yace shi ya bai to haka Allah yake in kace kai na zane to sai ya gwada ka wannan shine ka'ida to karka sake wata jalaba ta zo annaba ayyub da kadirin shekaru da ake kawowa a wato a tafsiri shekara 17 yayi ina cikin jarabawa sha bakwai tir yana cikin jarraba Allah yana ta jarrabarsa kuma bai fasa roƙonsa ba kara ɗaya Allah ya yi gaba ɗaya da kansa yi baka kafna wa bi min zo Allah da kansa yace wato mu da kanmu muka yayi ba kuntin muna kallon sa wane mutum to saboda haka idan ka yarda da wannan to wani ba zai zo karamin boka ko matsakaici ko katotan ya je ba ka arabi ba kawai kullum addu'a Allah ya mana jarraba da zai iya mana shi kenan kawai an fahimta da kyau ko to kun ga shirka domin ta shirka ba a remedial a wuta ba kuri ND ba kuri NCE direct entry ake shiga wuta ba fita kuma hatta ya nita zama da fi samin kiyar DE form ake cewa Allah kuma ba a fita kalu wa sihiru da tsafi a yasan da wuta ne da shirka da tsafi duk yan biyu ne yawwa ɗabi'ar su ɗaya da yake wa qatlun nafsi na uku da kashe rai allati harama Allahu illa bil haqq wanda Allah madaukakin sarki ya haramta sai da gaskiya me bil haqqi din annafsu bin nafsi wa tariku lidinihi at-tayyibu zani ko yawa annafsu bin nafsi wa tayyibu zani sannan kuma wato al-murtad shine at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a saboda haka kaga wayannan su ne annabtu bin nan ko kuma wanda wasu nusus sun suka zo cewa wanda ya je ya lalata da dabba ko wanda ya luwadi kaga wayannan duk sun faɗo a wasu nusus din ko shi sa muke tausayawa masu kashe mutane akan waya kake mutum akan abinsa a tsarin musulunci dama kisa ne da ana so inda ce gwamnati tana so ta yi maganin barayin waya ko hanya ce mai sauki da za ta yi duk da cewa sun tsoron aminanci ake zuwa yi wai kawai tsoron kasashen turawa ake kuma ba za a daina tsoron su ba har sai mun fita daga slavery da ake na bauta domin mu bayin su ne yanzu mutukar ba za mu daina siyo bashi ba kullum bayi ne mu ina gaya ma kullum a bayi domin za a ta ba mu dokoki da ka'idoji kuma dole mu bi kun fahimta da kyau ko kai kai yanzu ka aro ka aro kudin mutum ka ganshi ka kasa biya ba kuya kake ba ko kuma in ya haɗu duk abin da yake ka je to ba haka bane babu su ko ka kowa ba shi hakuri dan Allah ya hakuri wallahi za a yi kaza to haka ba ka'idar ba shi an fahimta da kyau ko to da za a ce barayin wayan nan da ake kamawa da za a ga mutum a kan waya ku karɓa wa mutum waya akwai wani ango a nan titin yaya guza wani event center ranar ana jira duk sun gama abinsu ana ta tafiya suka zo karɓar waya gafin ya zaro suka soka mar wani abu ran da za a kai suka soka masa dambu da yake ko ya mutu ran da za a kai shi ranar sun gama abinsu na ibn sanda to dan Allah irin wayannan mutanen da gwamnati za ta tara mutum goma ko 20 ayi shela ba wai a gaya mana a rediyo kullum a ta gaya mana an soka wani a'a ai ke na cewa kowa ya zo kallo a filin gidan sarki ko kofar mata a karkashe su annabtu bin nafsi wallahi da layi ba kwaya ba ko me suke sha da Arizona da SK da waye wallahi wallahi ba za su toka wani wuka ba domin sun san su ma layi ba za su amma wannan matakan ba abu kullum sai kai ta ji wani lokacin ma an ba ku yi wasa ba wanda aka kama ya wannan illar za ka in ya je ya kwana biyu zai ga ya kuma fitowa ai shi ta bayan Allah kun ga abin da zai magance duk wasu irin matsaloli na unguwa shine a samu ƴan unguwa da za su sacrifice da kansu su rika jin cewa za su tallafa domin kowa ka san gidansu lokacin da wani ba daidai ba ya tsiya idan kuka kama shi kafin a kai wa 'yan sanda ku kirfulin ɗinsa sannan a kai musu da haka ake magance duk unguwar da kuka je sun magance matsalar tsaro da irin wannan suka magance ta kafin a ankara kun maybe kun karya shi yadda in ya tashi ba zai moru ba a to wanda zai tashi da wuka da makami yana neman rayuwar mutane mai amfanin gaskiya al'umma yana da amfani ba ki da wani amfani saboda haka wannan shi ne kaga kake rai haka kawai yanzu akan waya waya ka ba ta wani ba kawai mutum ya kashe ka wani ma fa sun karɓi wayar amma wallahi zai da suka zo ka ba sun karɓa ina waya garin zarowa ya zaro aka ce wai yayi dile kamar ta su saboda haka wannan shine abu na uku Allah madaukakin sarki ya ce kake rai wanda bai ji ba bai ji ba bai gani ba shi ma yana ci ababen da suke halakarwa mutum kawai dan wuta ne na hudu mahallin jahidu wa akallu riba da cin riba eh da cin riba wannan riba za mu zo mu je illolinta wa akallu mali da yatimi da cin dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim ne naran wa sayaslawna sa'ira dukiyar marayu na biyar wata wani yawma zahab da ba da baya ranar gumurzu ana yaki mutum ya gudu ba da niyyar dabara ba dan ya gudu kawai shi ma ya shiga amma da niyyar dabara strategy na yaki ya halatta mutum ya tau wani ya fa ya dan uwan shi ce zan tau in sun biyo ni ka afka mu wannan ya halatta dabaru kenan alharbu kuda wannan daban kenan wa qadbul muhsanati al-ghafilat al-mu'minat da jiban katangaggun mata al-muhsanat kaman biya ne aure ko ma ba mai auren ba amma kaman biya wanda ba ta shiga rashin mutunci shi za mu ce faɗa cewa ba za ki zo ki shiga ta rashin mutunci wai ki ce a takawa hahuna ba a ai daga ci alamomin ba ga can akan rubasari ya kawo wasu alamu mun sha biya su a gurin karatun mu na tafsiri cewa guda goma alamu ne da yake nuna wani mai takawa ne ko da ba ce wani a alamomi akwai yace akwai alamomi guda goma daga cikin akwai shine bin dokar Allah Allah ya ce ai kaza kai to yana nuna ko da a ce a zuciyarka ba ruwan mu da zuciyarka mu da zahiri za mu yi amfani shi kenan kawai to amma mutum ya yi shiga ta rashin mutunci kuma ya ce a takawa hauna a inda haka ne da Allah bai saukar da ayoyin takawa ba cewa ai kaza a bar kaza da sai abu kowa a ce kowa zuciyarsa kawai abin sa na ransa alghafila wacce take rafkananniya abin da kuke kamar na Aisha abin da aka zarge ta da shi ma bata san shi ba shi za ummu mutsa ta ce ai haltawu matsatan ga fadalliya abin da abin da ake ta faɗa a gari ba ki ma sani wallahi bata sani ba domin ba taba taba zaton za a gaya mata haka ba almu'mina kuma ga ta mu'mina to wannan su ne masu halakarwa guda bakwai ka sai mutum ya kiyaye kar ya faɗa wa an jabir an karɓo daga jabir da abdullahi kala da ba da wahala inda yi ruwaya ba domin ɗan kasuwa ne mun faɗa a baya da shi haƙi hakimu bin hizam da jabir bin abdullahi da an magana kasuwanci za ka ji su a gurin yan kasuwa ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba Allah madaukakin sarki ya tsinewa kai riba wallahi ko mai unguwar limamin gandu aka ce ya tsine wa wani to ya kamata a saka a tiktok a rika nuna cewa limamin gandu ya tsine ba dan ba karamin mutum ne ya tsine ba to kaga bayan wannan ga wato wanda ya fi kowa nagarta shine annabi alaihi salatu wassalam da kansa ba wai annabawa ba ba ulul azmi ba ba manzanni ba ba ulul azmi ba shugaban manzanni shugaban ulul azmi shi ya tsine ba yace Allah abinda kuma ake kira da tsinewa shine asalu wal ibadu an rahmatillahi ta'ala korewa da nisantarwa ga gaban rahmar Allah shine tsinewa fa lokacin da kaji an ce an tsine to wannan ake nufi annabi ne yace Allah ya nisanta ka da rahmarsa to kuma ka kalli kalmar ko dai kabar ko insha la'anar kawai annabi ya tsine ba ya riga ya tsine ko kuma Allah ya tsine masa akilar riba ne cin riba wa munkilahu da wanda aka ciyar da ribar wa katibahu da masu rubutawa masu rubutawa masu shaida a nan aikin banki ya shiga ku yi hakuri rubuta interest ko kaza ko kuma wannan baki ne za a karba irin na riba a kira ka shaida katiba hu kenan mai rubuta ko kai ka rubuta ko ka sa wani ya rubuta wa shahidai da shaidu wa qala fi hum sawa annabi yace duk ɗaya ne duk ɗaya ne duk dinan din ne kenan ko shine hum sawa bari mu ji وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي الربا ثلاثة وسبعون بابا ربا تنا لقوبه في سبعين دا أكو سبعين دا أكو سيئا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أيسرها مثل أن ينكيها رجل أمه mafi sauki a cikin ne misalin mutum ya sadu da mahaifiyarsa an nikahu bi ma'ana alwada'u mutum ya sadu da mahaifiyarsa a nan ne mutum ya sadu da mahaifiyarsa ko da ta hanyar aure Allah ya cewa hurimat alaikum ummahatukum da uwa aka fara saboda girman abu to shine mutum ya sadu da mahaifiyarsa shine mafi sauki wanda ku yi auri babarsa ba kun sai ya aikata haramci zai haɗu da Allah to kun ji wannan ko shine mafi sauki a abin da ya shafi ba wa abdullahi bin hanzala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace dirhamu riban ya kulu rajulu dirhami guda daya naira daya ta riba da mutum zai ci wa huwa ya'lamu yana sani ashaddu min sittati wa thalathina zaniya ya fitowa ya fi mazinata guda nawa talatin da shida girman laifi kuma kamar yadda na gaya muku wallahi rabon na yanzu a cikin ta ake ta dawo cikin ta ake ta yawo wani bin mas'udin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun aktsara min riba babu wani wanda zai yawaita riba kamar wanda da na baku misali biliyan ɗaya zai ajiye a banki fixed deposit account baya tabawa sai shekara guda wani sa'in ma sai shekara biyu bai taba ba sai ga kuɗin maƙudai millions of naira yake tafo a matsayin interest sai ya zo kawai ta dawo duk wata bukata ta taso da ita yake yi azumi ya zo ya ce shinkafa trailer ɗaya ya sai kaza haka aike duk da wannan kuɗin uwar kuɗin tana nan wannan interest ne kawai illa kana aqibatu amrihi ila illa duk wanda ya kasance yana haka ba sai karshe al'amarin sa sai ya zo cikin mafi karanci cikin wulakanci za ga da karshen rayuwarsu wallahi ko kuɗin suka bari aka bari ku za ga ƴaƴan ba za su yi abin kirki da kuɗin ba daga mai buɗe gidan rawa sai kulab da kuɗaɗen duk da su haka za a yi gaba ɗaya daga mai buɗe gidan rawa sai kula ko ka zo ka ga bayan wani lokaci gaba ɗaya kuɗin ya zagwaje duk sun koma talakawa akwai wanda aka taɓa nuna min yana irin irin karan motar nan tare mutane ke aka shiga a motar a waje zan titin gadan ɗaya da aka yi min kuɗin da ya samu millions of naira tun lokacin hankali kwanci amma an yi wato bayanin cewa matsalar kusan kuɗinsu ga irin hanyar da aka tara shi amma wallahi sai ya gama tura mutane za a ba shi goma ko ashirin na'am eh na'am la hawla la quwwata illa billah kun ji karatun ya fito ko dubu ɗaya a hannunsa shi wannan da ya bugo yake tambaye dubu ɗaya cewa ya tsohon manaja ne a wani bai lokacin da suka je aikin hajji 2009 yace kowa yana tafiya da naira shi ya tafi da kuɗi ne in dalar eh shekara goma sha biyu wallahi ko kun san abin da yake janyo mana matsaloli da mutane suke daukan ayoyi da hadisai a zuwa kawai wasu ai ku faru makata to shi sa ba ma daukan darasi amma duk abin da Allah ya faɗa kan wani abu na narku da wa'idi ko wallahi ana nan ana nan sai ka gani da idanka sai ka gani ayyam aqullahu riba din wa yurbi sadaqat tana existing har yanzu za ka ganta tana yawo a cikin mutane har yanzu tana da Allah ya tawo alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am ba za ka iya ba haka ba sa hannu ya gagara Okay. gaskiya ne yin labai gaskiya ne shi ne mun gamsu haka haka yi tun daga gurin haka haka yara yi sun toshe ba kuma gaskiya ne ka kamar yadda ya faɗa tunda wato masu abu da abinsu akwai akwai lokacin da a irin ziyarar da muke zuwa wannan gidajen gyaran halin ai akwai wanda ina zaune na ga ya zo yana cewa shi aje a siyo maka kaza kaza sai nace wannan bayan ya tafi muke magana da wani cewa wannan ai rashin kunya ce aka ce wai ɗan CC condemn suna nan za ka ga sun zo suna gadara saboda wasu wai ana maganar kuma kamar yadda ya faɗa yake sun cika musu dubu suna nan da yawa Allah ya sauke Allah ya maganta mu amma dai kan ko shakka babu irin wannan mutukar al'umma ba za ta tsaya akan kanta ta yi maganin abin ba ko to kun ji dai abin da yake faruwa kuma haka ne tun daga nan jiran din zuwa yanzu waye ya ji ba shirya ba shi ne ya ba abin da ake magana Allah ya kiyaye an gane ko to kun ga wannan duk wanda ya koma mu'amala da harkar riba za ku karshen rayuwar ku a wuce ku yake koma ku ajiye wannan ku rubuta shi ku ajiye ku gani aka samu raba rabanta wal riba isman riba kala biyu ce amma akwai masu cewa uku ma wanda suke kawo a matsayin um, wato ta uku ita ce bari mu jibe riban nasi'a wa riban fadl riban jinkiri da kuma ta fifiko to akwai ribar jahiliya masu cewa uku ce sai ce ribar jahiliya ribar nasi'a ribar fadl innama nasi'u ziyaratun fil kufri ba amma ribar nasi'a ita ribar nasi'a fa huwa ziyaratul mashru'a wani ƙari ne wanda yake na sharadi in na gama wannan zan dawo tambaya dan na san akwai wanda da yawa na sa musu shubaha a wata gaba wato allati ya'khudhu hadda'in min al-madin nazira ta'dil ita wato wani sharadi ne da wanda ya bada baki yake sa wanda ya bawa baki wannan sharadin an fahimta da kyau ko nazira ta'dil wani abu da yake kwatan kwatan zinkirin cewa idan har ba za ka kawo min gobe ba AGB naira goma sha biyu za ka kawo saboda wacin kirin da yi sai ya kara ba kaza kuɗi ne bai da shi maimakon a asalin bashi ana bayarwa ne don tausayi don ka tausaya wa mutum asalin bashi to ya lokacin da ya zo baka bashin kunta ta bashi to sai ce wa hadha nau'u mu'arramun bil kitabi was sunna wa ijma'il umma wannan nau'in da ka ba mutum bashi da bambanci ba mutum ka bashi bashi da ya zo dawo ba da kudin sai kara ba wani abu ka roƙe shi wani bambanci ba shi nake nufi ba wannan kai ka bada sharafi cewa idan ya tashi dawowa matuƙar ba zai da rana kaza ba maybe dama bashin da ƙari ba ka bashi amma kace in ya ƙara kwanaki to ga wani ƙarin shine riban nasi'a to haramun ne a qur'ani da hadisi da ijma'ul umma wa amma ribal fadl ita kuwa ribal fadl na fifiko fa huwa bai'un naqud bin naqud shine siyan kuɗi da kuɗi sabo da tsoho sallah ta zo zai kawo budurwarsa kuɗi ɗan naira goma goma ko ishirin ishirin ya je ya canjo na dubu ɗari biyar in ka je zai ce to naira ɗari naira casa'in za a baka ka yadda sai na yadda to wannan riba ce don ba fifiko me bambanci idan yadda na je in na je siyan yanzu abin naira ɗari da sabuwar naira ɗari da tsohuwa akwai bambanci to dan me yasa za ka bambanta mu me yasa da mai tsohuwa da mai sabuwa da abu da ya za su siya ko ba haka bane karewa wani ba sabuwa a iska ma rajiman bilgaibi zai ma allazi da yi milona bilgaibi ake ko ta iska zai turo ba kudin gwara ma wanda ya ganshi gashi physical yana kallo to sai yace awi da'ami bi da'ami mai amma ziyada ko abinci da abinci tare da gari yar gwamnati da yar Hausa kare kuwa yar gwamnati da yar Hausa tare da ƙari ka ce tunda ta yar gwamnati ce ta kuɗa da ta ka koyar kura ce ba jamila ba ce ba ma kaza ce saboda haka sai an yi kaza shi ma da bace yawwa ai ne ba zo kake ba ba ka wahal da mu ba ka tsaya ko mu ba ka bomuna eh ba wai lan tambi ta zakulo su ba bomuna kawai in ka rika formula ko me zai kawo sai ka auna da ita ai yanzu muke mu gane me ma a tsarin na fahimta da kyau ko eh kawai za a zo a gaya ma zai gaya ma formula in dai abu iri ɗaya ne sunan wannan shinkafa sunan da alkama sunan da kuɗi su ba su in dai wannan kuɗin jinsin su ɗaya ka gane jinsi ɗaya su ba su naira ce to kawai a naira ce dala ce to a dala ake amma ka ce dala ka ce naira jinsi ɗaya ne ba ɗaya ba ne sai ka ce shinkafa ka ce gero jinsi ɗaya ne to shi ne goma da muke so yanzu a gane kawai to sai ce tare da ƙari wa huwa muharramun bi sunnati wal ijma' shi kuma haramun ne wato da sunna da kuma ijma'i لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة don wani hanya ce da take kai mutum zuwa ga ribar nasi'a ribar jinkiri ribar fadil ba hanya ce da za ta kai ka can to a wannan din da na faɗa me yasa me yasa malamai suka haramta conventional bank a cikin wannan asnaf din da me suka haramta yi yanzu ko ko kuma bari in dawo idan ka kai kuɗi banki yanzu don wani zai ce me haramun ko idan kai kai kuɗi banki yanzu me ka kai musu ajiya ko bashi ka bar wanne ne ajiya na kun yi sabani malam muhammad ya ce bashi to me sharaɗan bashi bari muku tambaya dan abin da fito fili idan ka ba shi bashin ka ba mutum me sharaɗin sa zan da gurin masu ajiya kuma tambaye ku sai mai mu karana ni yanzu za ka bani bashi wani irin jarabi ne a kai na ni yanzu kawai to malam ba ka bi ga lokacin da ɗaya kenan biyu kun ji wuciyar ɗaya biyu mun ji wannan ba komai to mu dawo a jiya eh lokacin da ka zo karba ya baka kudinka yadda ka kawo yi kun yadda biyu da wannan malam Muhammad wanne ake yi abinci eh kai ne kake baki ko to saboda haka bashi a cikin abin da ya shafi bashi ƙa'ida abin da ka ba da bashi shi za a baka ko haka banki ce yi ai ba da ku nake ba bashi yanzu idan ka ba gwamnati bashi ko ta baka ka ba banki bashi ko ta baka abin da ka karba a banki yanzu ko abin da ka kai musu na bashi yake baka to kaga akwai bambanci kenan idan ka je yanzu banki ka je ka kai dubu ɗari a saving ɗinka a conventional bank ko kuma fixed saving account ɗinka ko fixed deposit account ko current idan ka ajiye dubu ɗari in ka tashi dubu ɗarin nan ce take fitowa ita kaɗai ko da ƙari a mana kubu ana ƙari a banki ko ba a yi ba fixed deposit dama shi fix ai dama kuɗin ƙara ma za a yi ka fahimta da kyau ko a iya sanin da ne shi fix dama ajiye su za ka yi zuwa wani lokaci sai a ƙara ba shi sai mai raguwa yake ko ba taba kara ba ba kai wato kai kai ake cuta to na gane to ma aje mu tsaya bara ku ji bambancin bara ku ji ita ajiya ka'idar ajiya ko ma wanne irin account ne ajiya ka'idar ajiya shi bambancin ajiya da bashi idan ka ba wa mutum bashi ko ya mutu za a biya ka haka ne kun ji wani bambanci ko ko ya mutu za a biya ka amma ajiya ba sai kuɗin ya salwanta yan baki suka kwace ko kuɗin ya bata zai biya ba biya haka muka karanta a bulugul mara domin ba a ba mutum ajiya sai an amince masa kun fahimta da kyau ko saboda haka idan ajiya ka kai wa banki suka taba ma kuɗi to sun ta'amuli da haramun domin ka'idar ajiya shine kuɗin da ka kai shi za a dawo mali kuma amma idan ka je za ga a gaban sa in wani ya zo withdrawing za a zaro rabar da cire abun su ko kuma in ma ba za a zaro ba za su ɗauko sticker su makala ta ajiye a gefe cewa yanzu ya zama na banki ba naka bane kuma da wani ya zo neman kuɗin kuɗin ka za a ɗauka a bayar alhali ajiya yadda yake haka ake dawo da shi ai shi ne shi ne abin da zai fara gaya muku nufi ɗaya daga cikin dalilan da malamai za su ka haramta su kenan kun fahimta da kyau ku saboda wannan ta'amulin kuma yanzu bara wanda suka ce bashi idan ka kai kuɗi yanzu bashi ka ba banki masu cewa bashi bari in dawo da ku sai ka ji labarin sai ka ji labarin yanzu banki ya kare ko zai kare wani mataki mutane suke ɗauka idan yanzu ko kuma ajiya idan ajiya ce kaga can gurin mun ce kuɗi ya bata shi kenan amma idan ajiya ka kai banki in dai ka yadda ajiya ce ai daga lokacin da banki ya karye ba za ka ce ai dama ajiya na basu ba yara kai sai sun biya ka wasu har ruwa kai aka yi kotu ko ba haka ba cewa sai sun an biya su kuɗin su ba ruwan kai ba ka da asara to shi sa ba da riske wannan magana shi sa lokacin da islamic bank ya zo ko da suna da rauni akwai wasu abubuwa da za ka ga suna da raunin nika sosai kai idan ka je da kyakkyawar zuciya ka kai ku to laifi ma ya taso yana kan malaman da suka ba su fatawa da su da suka buɗe suka yi da musulunci za su yi amma kai Allah ba zai kama ka da laifi ko ɗaya na taimakawa da ba kun fahimta da kyau ko saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata a kalla lokacin da mutum ya zo zai wato zai mu'amala sannan kudin da aka dora wa mutum duk kudin da aka dora ba a kai haramun ne kai idan mutum ya zama larura ya kai kudin sa banki duk kudin da aka dora ba ma a buƙatar ya zo ya bayar inda za a gode mar a ce yayi a wakili bayarwa zai ce kawai a je a yi wata mu'amala da wanda bai ma sani ba wanda take maslaha ce ta al'umma misali ya je ya samu wata makaranta ya ce ga wannan kuɗin a biya wanda ba za su iya biya ba ko a samu wata kwalbati ko hanya a je amfani da wannan kuɗin amma wani wani zo neman taimako wurin sai ɗauko kuɗin ya bashi ba zai halatta ba domin idan ka baki ɗauka zai ka taimaka ba kun fahimta da kyau ko to wa'annan abubuwan da yawa idan kai ta tadawu ne za ka a cikin su muke tsindin tadawu ne muke kawai a cikin harkokin riba wannan shine matsalolin kuma wallahi za ku ga duk wanda ya ɗauki rayuwarsa da yadda yake so ya tsora akan irin wannan tsarin ko za ku ga baya samun nutsuwa baya samun nutsuwa kwata-kwata dalili na karfi ta inda za ka gane banki ba ajiya suke ma ba idan kana so gane inda banki yake ma ajiya ko shine ka ɗau takardun gidanka ko na fili ko ba ka bane ka je ka kai musu a matsayin kwalatar da suke cewa ko ka kai a nan za ka an buɗe safe an tura wannan shine ajiya ko ba ka bane wannan takardun kullum su suke kallo ran da ka dawo kai ba kiliyar za a ɗibo ba takardun ka yi da suke wannan shi ne ajiya amma wancan da kake kaiwa baki kake ba su suna ƙara ma ruwa a kai saboda haka riban maza riban nasi'a saboda haka ta faɗa baki ka ba su suka ƙara ma kuɗi a kai shi ne kawai maganar in dai ana ƙara ba in ba ƙara ma ba ruwan ka kai abin da ake kira ajiya shine da an kai kaya yadda aka kai ba to ka ajiye yadda suke wannan abubuwan ba su suka hana mu wato sannan wai wasu sai ki sai wani sai larura ce bari tambaye ku wace irin larura ce take sa a ciwo bashin bai bari tambaye ku a ai magana ka mai kyau ce ba sai ka warke ba eh malamai sun kawo wannan cewa rashin lafiyar da ya zamto an ki a taimaka ma za a iya mutuwa ya halatta ban yarda da kai a nan ba na'am kun ji malam Nabi da dabara ko wata irin dabara da falsafanci a magana to baran ga ya muku wani abu dama so nake a zo gurin malamai cewa suka yi bai halatta mutum ya aro kuɗi a banki ya kasuwanci ba dan kasuwanci ba larura ba dole sai ka yi in ba ka da kuɗi kun bai ni wasu ba za su ji daɗin ta ba amma haka aka koya mana shine abin da nake faɗa na san shi za na ce ma a cikin muke ta dawo ne waye yace dole sai karanto kuɗi kai business malam hafizu wa alaikum salam akwai matsala kenan eh to ka gani mun tafi akan ruba mu je zuwa eh haka ai kai ma gashi ka faɗa mana abi ta ce wayo za a yi ma a ɗan kwaskware magana to har kuma ni ban gama fahimtar ta ba yaya suke yi bari yanzu tun da ya dawo inda nake da san ido a nan yaya suke yi kan mu da yawa kwanaki Johnson a nan ya ƙara mana bayani a kai in ba ku manta ba cewa yadda jari suke yi abu dai za ka je gida ne za ka je ka nemo su za su siya su siyar ma shi kenan wannan kuma ya halatta ai mutum ya siyo abu ya siyar ma wannan cin abu yau din mu a baya an mun tattauna matsaloli irin wannan ku fahimta da kai da kyau kan ku taku da abu na'am kaji su babu ruwan su yawwa saboda haka haka wannan su da Allah ba ruwan su amma dai wannan ka fahimta da kyau cewa kasuwanci ne yanzu kana neman baki a gurin mutum ya zo a ta maganar bai a bai a tin bai a tin bai a ai mun yi maganar cewa in baki ne kaza in kuma kaza ne kaza to mutum ya halatta in ka zo siyan kaya a gurin sai ga baki za ka karba ya baka ya ga ma mutum da yake ya halatta eh kawai abin da ba a so ya yi baya ta nufi ya baya ɗin ya ce ma ko dubu goma ko dubu sha biyar ko ɗaya fuskar da na gaya muku ka tafi ka ga ya raba ba hankali sai ka tashi zuwa biya ya ce ai na ce ma ko dubu goma ko dubu sha biyar a gona akwai cutarwa ne akwai garar an fahimta da kyau ko now non interest eh eh shine wanda aka yi mana ai wato kamar wanda aka samu ne kwanan nan wannan malamai sun ce ya halatta ku je ku karba eh eh to shi kuma ya yi to shi ban sai shi haka masu masu abu dama a gaya ba kuru-kuru cewa na hankali san intanet sun fi wayan nan zama Allah jina haka a wajen a sabon ke kaga ni wannan duk ban da ido a kai wannan da na ji sunan ka bakir su ne masu ido a kai ya bada su suka yi taba fitikar yadda za a samu don ɗin kirisin shi kan ɗin nan iya ce ba na san ya halatta amma wancan ban sani ba ba ruwa na to ba ruwa na da shi ban san shi ba eh na'am haka haka shi ne dai magana ai shi ne magana da zai da mata suke ji malam babawo cewa wai aka ce dubu ɗari biyar za a ran tuma ma dubu ɗari hudu da biyar ba za a baka ko ɗari hudu da ashirin dubu tamanin ta ce eh shi wani wani wani wani wurin ya faɗa wannan wani yake faɗa da wani kiwon da Allah ka ji zalin shi wan annabi alaihi salatu wassalam ai ga hadisi nan na bukari da muke biyawa cewa wani sahabi kana rajulun yudayin nasa ko wani mutum yana ba wa mutane bashi sai ke cewa zai ce wa yaransa idan a je da mu'siran fa tajawaz an idan ka je gurin wanda bai da halin biya ka kada maka fa la'alla la an yatajawaza anna walakiya Allah fa tajawaza anhu yace wataƙila mu ma Allah ya ya tausaya mana saboda haka shi ma da ya mutu ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ko ya mafarki cewa kiyama ta tashi ya haɗu da Allah yana da laifuffuka kuma Allah ya yafe masa saboda daga wa mutane kafa da yake wajen ba su baki baya dora musu ruwa ba kaza ba kaza ba kaza wannan babu zaban ku wallahi duk matsalolin mu na rayuwa a cikin gaba ɗaya yanzu a cikin ake da dawo Allah ya kiyaye mu kuma za ka ga mafi yawanci wanda ya karɓo baki zai ce gida za ku ga da ƙarshe baya ce gidan karewa yake ka in bai wasa ba ma in yana da wuri gidan sai ya siyar ko ya jefa ƴaƴansa cikin tashin hankali ko ba haka bane daga ƙarshe banki su zo sai an biya kuɗin duk ba haka take faruwa ba saboda kaga asalin bashi na musulunci ai tausayi ne to suna su bangaren ba tausayi babu kwata kwata mutum ne zai zo ana zaman makoki za a zo a kawo takardu a ce to ana bin sabaki wannan gidan da kuke zaune ma nasu ne ai gwara wallahi da mutum ya ji bashi gwara in gidansa ɗaki goma ne ya je da zai mai ɗaki uku ko hudu mutukar ya san cewa ba wanda za su iya ku bayan gurin dama ko ya je sai wanda bai kai shi ba a unguwar da take karama amma kowa zai samu guri sannan ya jari da ragowar ai gwara wannan da ka je gurin wanda za ka kasuwancin ne yanzu musamman yanzu a wannan yanayi da siyasa ta mamaye komai kasuwanci yanzu sai kana san siyasa ma za ka rika ciniki domin ya lalace gaba ɗaya kun fahimta da kyau ko in ya je da kuɗinsa ya fito da wanda ya zuba shi ke kuɗi zai lalace shi kuma kasuwanci yana bukata tun a farko mun faɗa in baka iya ba karka shiga har yanzu ba na manta wata magana da muka taɓa da ya jimarsa lokacin da wato wani bawan Allah kuɗin ya fito na akwai na gratuity abinda wani bawan Allah ya gaya mai yace da yace me za ka yi da kuɗin yace da shi yace sai yace masa kasuwanci zai yace ba faɗi mai zai wuce ina baka shawara kar kai kasuwanci da kuɗin mutukar baka iya ba shawara ta shine ka je kadara gida an kashiya ba ruwa zaka ba shi ba fili ma ba ruwa zaka ba shi ba an fahimta da kyau ko ire-iren wayannan abubuwan kuma da ya bi shawara ba ji ba hatta magada sai da suka amfani wannan dukiya amma mutum yanzu yana zuwa ya yi ritaya yana fitowa a baki kuɗi ya siyo mota ya je ya fara business ya fara tafiya Dubai in bai wasa ba za a ta kwanta uwa kwanci domin bai iya ba Allah ya kiyaye Allah ya dace da mu sati mai zuwa za mu dora sai mu ji a snapsin da zai kawo muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama da kusa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين باو Allah nan da ake gaya mana Alhaji Ibrahim kauka ba muna tashi a addu'o'in wanda aka ce ya zame ya kare yana zama karatun lu'lu'u wal marjan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Baba Bis Alƙasim shi ma dai har yanzu yana fama da kafar tasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya marasa lafiya gida da asibiti ana ta fama da zazzabi Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar matsaloli da ake fama da su na rashin tsaro da wato talauci Allah ka yayi wa al'umman musulmi matasan mu da suka bar kan hanya maza da mata Allah ka dawo mana da su hanya muna roƙon Allah da sunayen ta dawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الباقي يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين